ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت للأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقداج فريد داري على الإدلاك هاتم العتميني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله jiya karatunmu ya kaya akan abinda za mu fahimta domin fahimtar ita ce take gaba koyaya wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-ilmi wasbaha tilbuhuril fawa'idi a kowane lokaci dan adam ana neman ya ƙara fahimta ne akan abin da ya sani da ka san kaza to yanzu kaza ne da ka san kaza yanzu kaza ne saboda haka haka addini ma yake tafiya wa kullu shay'in indahu bi miqdarin wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lumin a cike dan adam yake da ilimi tun farko to amma ana saukar da ilimin ne gradually haka haka haka tadrijiyan har mutum ya kai in yana cikin ma'abuta ilimin ya gane to jiya mun yi maganganu da yawa amma akan zuciyan bawa yana baina asabi'ir rahman zuciyan bawa yana baina asabi'ir rahman to asabi'ur rahman dinnan kuwa shine alqudratu wal mashi'atu ko alqaba'u wal mashi'atu to a tsakanin wannan ne yuqallibu kaifa yasha'u to wato abinda ake nufi anan anan ne ake gane shi rahamaniya ta Allah daidai ko in ce abinda fiyobatul ilahiya ya bayar min hadaratin rabbu to wannan shine rahamaniya ta ɗauka domin farkon abin da aka samar a cikin farkon abin da aka samar kaga bismillahi rahamani haka da ka ce bismillahi rahamani sannan za ka ce huwallahu arrahamanu haka za ka ce za ka ga to allahu arrahamanu alkhaliku ne wal makhaluku domin allahu ismu zati ne ismu zati ne arrahamanu shi kuma wato martabatin zati ne martaba ne na ismin zati martabatin min ismin zati ba ismin zati ba ne saboda haka arrahamanu allahu ya ɗauki tajallin shi ne tajalli da rahamanu to rahamanu sai ya zamo allahu ga yadda allahu yake arrahmanu ga yadda rahman take saboda haka rahmaniya siffa ce ta martaba ba suna ne ba ismul zati ba ne ismul martabati ne to Allahu shi yayi rahamanu to rahmaniyar nan ita take muhidatun duk kulliyatul wujudi rahmaniya muhidatun bi kulliyatil wujudi shine wa rahmati wasi'at kulli shay'in wa rahmati wasi'at kulli shay'in fas'aktubuha lil ladina yattaquna to alladina yattaquna waye kai annabi Muhammadu tsoron Allah saboda haka rahmaniya siffan annabi Muhammadu ne saboda haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma baina bismillah ma baina ismillahi alazim wa bismillahi rahmanir rahim illa ma baina ismillahi alazim wa baina bismillahi rahmanir rahim illa kama baina sawadil zidi wa bayadiha kwayan ido bakin da farin ai a hade suke to kaman bismillahi ne kamar kaman ismullahi ne kaman rahmanu ne haka ismullahi al'azim take zama a cikin a wajen bismillah to rahamaniya din nan wa rahmati wasi'at kulli shay'in to ita ce take kewaye komai kamar yadda ubangiji yake cewa wallahi duna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a to haka kuma hadaran rahmaniya ta kewaye kaunu kab gaba ki daya rahmaniya ita ce ita siffa ce makhluqiya siffa ce makhalukiya domin ita ce take kan halitta ga baki daya Allah kuwa ismul jalala ne ismul tajalli ism shi Allahu ism ismu zatin ne kaman jalilu kaman karimu kaman azimu amma rahamanu suna ne wanda yake sunan martaba rahmaniya rahmaniya rahmaniya saboda haka Allah ya nashara ta a kowane irin abu to wannan rahmaniyan sunan sayyidina rasulullahi ne wannan shine a takaice in mutum zai gane ya gane shine ma'ana ar-rahmanu alal arshistawa babu wanda ya istiwa'i akan arshu kaman insanu insanun nan kuwa shine wa sayyidina rasulullahi shine is istiwa'insa a kan al'arshin Ubangiji, to shi ne, arrahamaniya ne ta samu istiwa'i ɗin a kan arshin Ubangiji, saboda sai Allah ya zamo shi ne wakilin Allah da kowane irin suna rahamaniya ne, da kowane irin suna rahamanu ne, to wannan rahamanin shi ne jiya muka ɗan tattauna wanda insha Allahu wataƙila zai iya yiwa a gane wasu abubuwa watakila kuma sai an koma an koma an shiga ɗaki a yi ta addu'a tukuna kafin a gane yanzu za mu shiga hadisi shau tijani muna zama na ɗari da talatin da uku kenan fil hadisi anu alaihi salatu wasalam kala ya zo cikin hadisi manzo Allah ce la tazalu naru taqulu wuta in dan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta wannan to abin da zai kasance wannan hadisin bukhari ne fito da cikin kitabul aimani wan nuzuru babul halas bi izzatillahi rantsuwa da buwayan Allah wuta za ta ce la tazal nar taqulu hal min mazidin hal min mazidin an ba an cika aljanna aljanna ta cika to wuta ita kuma in an ba ta ita ce hal min mazidin hal min mazidin akwai ƙari akwai ƙari hatta ya ba aljabbaru fiha qadamahu ka gani hatta ya ba aljabbaru fiha qadamahu ubangiji ne zai halicci kudurarsa amma ana kiransa kaga can asabi'ur rahmani nan kuma qadamul qadamul lahi jabbaru wato a ce kafan Allah kaga kudura da kawai a wajenmu haka da mu iya cewa hatta ya ba aljabbaru fi haƙa da mahu ubangiji sai ya sanya mata kafansa wato kudurarsu kenan a cikin wutan fata ƙulu sai ta ce ƙaddu ƙaddu abinda wutan take cewa ta cika ta cika ta cika to wannan shine malamai suke cewa akhiru khaliqin min khaliqihi ƙarshen halitta to kaga akhiru khalqin min khalqihi an ka lura tunda jabbaru zai sanya mata kadamu don ya sanya mata kadamu to kuma shi Allah ba halitta bane to amma kuma shi ne ƙarshen halittar Allah a duniya saboda haka ai ƙudurati kenan min ƙudurati kenan shi ne kawai abin yadda za a kasance to amma kuma shi ne ƙarshen halitta a duniya wannan kafan da za a sa to shi ne ƙarshen halittar da Allah zai yi a duniya don haka sa ce kaɗu kaɗu kaɗu bi ma'ana hazi hazi imtala'atu ya ya isa ya na cika ya ishe ni ya ishe ni na cika wa da hadal hadis wannan hadisin yana da ma'ana yani ma'anoni guda biyu kilahuma sahihani dukkan su sun inganta al ma'ana al awwal ma'anan farko annal qadama ha huna shi kadamin a nan hiyal makhluqati ka gani halitta ce allati ya haluka subhanahu ya halakaha subhanahu wata'ala ba'da istiqrar al halaiki fil jannati wan nari Allah zai halicci wannan kadamun din ne bayan tabbatar yan aljanna a cikin aljanna yan wuta a cikin wuta yawmal qiyamati ya haluka halqan Allah zai halicci wata halitta ya mala'u bihim aljanna Allah zai cika aljanna da wannan halitta fa huwa qadamul awwali shine kadamin farko wal qadamus sani kadami na farko ya khaluqu khalqan Allah zai halicci wata halitta yamla'u bihim nara Allah zai cika wuta da shi yawmul qiyamati ranar tashin kiyama hatta ta qulu qaddu qaddu hazzi hazzi na cika na cika ya isa ya isa ha'ula ila qadamul jabbar wayannan qadamul jabbar din yani hum akhiru khaliqin ya khaliquhu Allah shine karshen halittan da Allah zai halitta ka gani lihaza istu'ira lahum saboda haka aka musu isti'aran lafzul qadami saka ari sunan qadam da shi lanahum akhiru khaliqin ya khaliquhu Allah domin karshen halittan da Allah zai halitta kenan fala halqan ba'adahum abadan babu wani halittar da za a yi bayan wannan har abada kuma fa haza ma'anar awwal wannan shine ma'anar farko wa amma ma'anar sani fal qadam musta'arun shi qadamun an yi isti'aran sa ne min ismihi al-jabbar daga sunan ubangiji al-jabbar wa huwa al-qahr wa sadawatu wal jabr shine rinjaye tunde tilasti ko ko tilasti wal murad bi ha huna abinda ake nufi da shi anan la tazalu bi quwwati sawlatiha ba za ta gushe ba da karfin rinjayensa alal khalqi akan halitta wa bi quwwati ikhraqiha da karfin konawanta wa azabiha da azabanta hatta ya ba al jabbaru fiha qadamahu qadamuhu har ubangiji jabbaru ya dora kadaminsa ma'anahu ya tajalla alaiha bi ismihil jabbaru ka gani ma'anansa sunan Allah jabbaru ne za a yi zai tajalli da shi sai ya dakka dakkan sai ta rushe rushewa hatta min haibatul jalali daga kwarjinin nan na jalalan ubangiji fata haba'u ta kaskantar da kai wata zullu ta kaskanta wata kula ta ce kaddu kaddu kaddu kaddu wa bihaji sadawa daga wannan sadawan ne yanqadi azabiha za a hukunta karewanta wa ammal farhi to kaga wannan kaga hadisin jabbaru wato ya ba kadamuhu aljabbaru to farhu shi kuma alwaridu fi hadisi akwai farin ciki akwai wannan kuma ƙarshen halitta to wannan shi kuma farhul wari fil hadisi ta yaƙi subhanahu wata'ala fa haƙiƙatu shi haƙiƙan farhu ka haƙiƙatar bahaki kaman farin ciki shi kuma kaman dariya ne eh kaman kaman dariya ne ka haƙiƙatar bahaki kaman haƙiƙan dariya ne li'anna bahaka domin shi dariya siffatu mahajubatin siffa ce ta mahajubiya إذا أراد بهك إذا أراد بهك سبحانه وتعالى idan ubangiji yana nufin dariya rafa da hijabu an tilka sifati sai ya ɗauke hijabi ga wannan siffan fayunafis ma ya raha almutajalli alai sai ya numfasa wanda ake masa tajalli da wannan sunan ya alamu ifadatu hairihi to da a san kwaranyan alhairinsa alaihi wal amnu da aminci min azabihi daga azabansa wakaza hakanan alfarahu inda taubati kaman farin ciki lokacin tuba lallaha afrahu min taubati ahadikum bo shine hadisin ai lallaha afrahu Allah yana farin ciki da tuban ɗaya daga cikin ku fiye da in mutum yayi laifi yayi tuba to Allah yana farin ciki to kaga farin ciki na Allah to shine aka hada shi da siffar baku ne duk yana zuwa maka irin wannan ne yarda ne yarda ne yarda ne yake nuna sai a ce Allah ya yi farin ciki Allah ya yi dariya Allah ya kaza to duk innan abin da ake faɗa falaura a hatta ibu da mai tuba zai ga yadda Allah ya karɓe shi la'aikana bi jami'il wujudil khairati da ya sakankance ya samu dukkan alhairai wal'amni kuma ya samu aminci min jami'i azabihi Allah ba zai masa azaba ba bi hajji wa'adi as-sadiq saboda alƙawarin alƙawarin da Allah ya masa wa'adu sadiq kenan annahu lamarin yanda yake man amila minkum su'a wanda ya aikata mummunan aiki bi jahalatin da jahilci summa taba min ba'di sannan sai ya tuba wa aslaha ya gyara aikinsa fa annahu ghafurur rahim shine ma'ana lallaha abraham min tawbati ahadikum man idza balla dabbatu fil fil ardi mutumin da ya farin cikin da Allah yake yi wa bawa idan ya yi tuba in ya tuba ga zunubin da ya aikata shine ya daidai da wannan aya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar mutumin da yake tafiya ne a daji sai sai dabban su ta bace a cikin sahara ya duba gabas da yamma bai ga dabbar ba kuma dabban ta riga ta ɓace ya duba gabas da yamma bai ga dabbar ba to ana nan ana nan ya haƙura sai ya ga wani gindin bishiya ba bishiya a gurin amma ya ga bishiyar sai ya zo ya zauna a gindin bishiyar da ya zauna a gindin bishiyan a cikin rashi kawai ya haƙura zai mutu ya kwanta kamar yana bacci yana buɗe idansa kawai sai ga dabba tana tsaye da kayan ruwanta da abincin da zai sha da komi da komi akan dabbar saboda tsananin farin ciki sai ya ce wa Allah Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah kai ne bawa na ni ni ne ubangijinka fa lishiddatul adashi saboda tsananin lishidatul farahi saboda tsananin farin ciki fa a hada a lisanuhu fa qala zalika sai faɗi haka to Allah yana nunawa ya yarda da kai ne kawai shine farahun da ake nufi wannan duk kalmar da ake fasarantawa farahu dahaku rahamanu gababu sahadu gashi nan dai wayannan abubuwan ne gabaki ɗayan da suke tafiya to duk lokacin da ka gansu sun zo to suna zuwa ne a ma'anan fuyudatun rahama ko kuma inayatu wal muhabbatu ko ridan wa qabulan akan haka suke zuwa eh amma za ka ji su sun zo kamar waɗansu irin kala in ka ji su za ka ji su a tsaye kalman amma kuma haka suke wala yasabu alaika babu abin da zai zamo ya wahalar da kai itijabu sifati wato ɓoyuwar sifa fa innan rabba subhanahu wa ta'ala shi ubangiji ja'ala hujuba duna sifati kullaha ya sanya hijabi koma bayan sifarsa dukkansu fa idza rafa al hijabu an sifatin duk lokacin da Allah ya dauke maka siffa a cikin hijabinsa min sifati daga cikin sifarsa ko hajaba gairi minar sifati to zai tsare ka daga cikin wasu siffofi fa innahu idza tajalla bi sifatir rahmatil ilahiyya idan ubangiji ya yi maka tajalli da siffar rahama na ubangiji alal bu'udi daga nesa gada alaika sifatul intiqami to in ka ga rahaman yanda za ka riga gari to sai a lullube maka ba za ka ga ƙaharu ba ba za ka ga azaba ba wadda raba da hijabu dunaha idan ubangiji ya buga maka hijabi kuma nan lima fiha min al'inzi aji to abin da zai faru za ka tsorata da ka gigi cewa lahaufu da tsoro wa haka za aka so wa haka nan duk gurin da ka ga rahama to an ɓoye maka azaba ne eh haka ne a idan kana tare da mutum kaga yana ma fara'a yaya ka zo kaza kaza kaza ai ba ka ji tsoronsa ba tsoro a gurin amma in ya ɗaure fuska ya nuna maka ai an nuna maka kuma to abin ɗaya ne yake ta jalli in an ɗauke hijabi kawai za a yi abubuwan in kuma an dawo da hijabin ba za ka ga irin wannan ba haka komi yake shi yasa jiya na ce fahimta tana da fahimta za a baka fahimta goma wani za a bashi fahimta ɗari wani kuma fahimta ɗaya ne ake bashi to dole aka baka fahimta ɗaya in dai fahimta ɗaya ne ta yi baka fahimci komai ba in kuma kace za ka ja da mutane to za ka sha wahala saboda shi wurin da ake azaban nan to a nan wurin kuma ake yin rahaman mai azaban shine mai rahaman mai bayarwan shine mai hanawa idan mujarradin bayarwar ne ya sa ka kake ta fara to kuma shi ne ke hanawa kan ranar da ya hana ka kai fushi in kuma kai fushi to baka gane shi ba to haka abin yake to dole to in aka buɗa maka to kai ko duk kusan duniya yawanci an fi yarda da bayarwa yarda jubilatul qulub ala hubbi man hasana ilaiha kaga rahama ce ai an tilasta wa zuciya ta so wanda ya kyautata mata mai kyautata maka an sa zuciya ta yarda da shi to wanda yake munana maka shi ma hakan ne to amma karatun sai ka ɗara sai ka wuce nan gurin tukuna ka riski karatun yadda ake nufi Allah ce muke mu wa haka za jami'u sifati haka nan dukkan siffofi kullama tajalla bi sifatin min sifatihi duk lokacin da aka yi masa tajalli da sifa daga cikin siffofinsa da rabal hujubu to za a sa maka hijabi a kowane irin siffa dole sifatil akar ka san wannan da saura wani ka san wannan saura wani haka haka shi yasa Allah madaukakin sarki yasa imtihani ga baki ɗaya ɗan adam a cikin imtihani yake gaba ɗayan rayuwarsa gaba ɗayan rayuwarsa cikin imtihani yake in ka tsallake wannan ga wannan in ka tsallake wannan ga wannan shine ci gaban kuma fala ya tajalla bi jami'i sifati ba zai yi tajalli da dukkan sifofinsa ba allati itu sifat biha zatu wanda aka siffanta zatin sa fi anin wahidin a lokaci daya baya yiwa Allah bayin haka fala ya ta'atta baya zuwa da wannan mata ta jallabi sifatin min sifati duk lokacin da ya zo maka da wani sifa daga cikin sifofinsa aka bude maka gane ta gude gairi ha mina sifati an bude maka wani an rufe wani wanda ya baka to shine kuma zai hana ka to ayan ka gani in aka yi ta baka aka yi ta baka aka yi ta baka aka yi ta baka to an rufe hanin eh in aka zo kuma aka juya wancan aka baka wannan sai a juya haka dai haka ake ma hijabi ne da inkishafi da tajallinsa haka tajallin shine abin da aka nuna maka gane hijabin kuma shine abin da aka tsare ka kuma mutum ya lura za ga in ka ce kana neman Allah ya yi maka dukkan hijabi ta in ka lura ba za ka yi addu'a haka ba in ka ce duk hijabi Allah ya yi maka to ma'ana ko bayan gida ka shiga sai ka cire kayanka za ka yi wanka Allah ya yi maka hijabi haka kake nufi to kuma shi ma hijabi ne an gane abin da ke nufi shi ma hijabi ne ka shiga bayan gida ka cire kayanka za ka yi wanka sai kawai ya yi maka hijabi kana son wannan hijabin ya yi haka ne kuma kana son hijabin kai yayi lokacin da ka shirya rashin gaskiya rufin asiri kake nema to amma kuma kana nema a baki duk kana faɗa da kanka kake faɗa kuma za ka ce Allah suturta ni za ka ce kuma Allah ka suturta ni ka suturta ni kar ka yi mun kar ka yaye mun abin kusan ɗaya ne bugu ɗaya ne yake tafiya kowanne shi yasa kowanne akwai muhallinsa na'am wa kazalika ban dala bi taraki haka wanda ya dala'i wajen taraki mina rijali daga cikin mazaje fi kulli miqdar darfatin cikin kowane ganin idan darfata ne yukushifu da wa'an sifatihi za a yaye masa sifa wa asma'ihi da sunaye ma la hadda lahu wanda bayi da iyaka wala gayata babu isa matuka wal baqi amma sauran fil hijabi suna cikin hijabi wa hakaza fi umr al akhirati al abadi haka nan ko da rayuwar lahira ne na abadi baka isa maka inkishafin komai ba an maka inkishafi ne an bar wani abin kuma ba za ka iya ɗauka ba yarfa wa lawal hujuba za a ɗauke wa mutum hijabi an siffatihi a siffan da ake so wa asma'ihi wal baqiyatu amma sauran da basu mahjubatun an tsare wa hakaza haka za tafi fama fil wujudi kulluhu yatiqu hamla tajallihi babu wanda zai iya ɗaukan tajallin ubangiji bi jami'i sifati wa asma'ihi ya ɗauki dukkan sifa da fiyanin wahidin a lokaci daya babu fala ya ɗiƙo hal makhluqu asalan Allah bai taɓa yin haka halitta ya ɗauki wannan ba asalan fai za a rabta haza idan ka san wannan a rabta anna sifatil bahaki to anan ne zaka gane siffan dariya wal farahi da farin ciki min Allah daga Allah kana ta mahajubataini bil hujubi to dukkan su guda biyu nan bahaku da farahu hijabi ne fa'iza a radar tajallibihi ma idan kana son a yi maka fatahi da su rafa alhuji ba anhuma sai a ɗauke maka hijabin wata jallabihi ma sai maka tajalli da su bil farahi ko a yi maka da farin ciki aw bil dahaki ko a karɓe ka da dariya wal muradu biha abin da ake nufi an yabzila inda tajalli za a tura maka ne lokacin tajallin bil wahadati da kaɗaita minhuma da ɗaya daga cikin samala hadda lahu wanda bai da iyaka wala gayata ko kuma isa matuƙa min lahirati daga alhairi wai muna'u za a hana kuma mina shururi kan sharri ya shigo wal mudaru ko wani abu mai cutarwa ma la hadda lahu wanda bai da iyaka wala gayata fa haza gayata tajallihi ma wannan shine tajalli da hijabin su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abin da shehu tijani ya faɗa kenan akan abin da ya shafi farhu wasuru farhu wa baku kawai min imlahi alaina min hibzi wa lafzi wa salam wa billahi tawfiq wa saltuhu an tambaye shi wata janiyar wannan shi ma wannan karatun da aka yi abu biyu ne kawai ke karantar ma duk abin da aka yi maka tajallin su to akwai hijabi a bayan shi shine abin da ake son ka gane eh ka gane a haka duk lokacin da aka zo maka da wani abin da zai faraita maka rai to an faraita maka rai ne akwai bakin cikin da yake bin shi in ka ga an daɗe da shi to bakin cikin ba fa zai samu shi ne shi ibrahim ya waƙe a cikin ruhun wa kullu usirin ba'adahu to ka gani wa kullu laylin ba'dahu nahari wannan ne yake nufi ai dukkan dare bayan sa rana ne to ranan da daren duk fi mashi'atullahi ne in an barka da daren kawai zaka mutu in an barka da ranan kuma farin cikin ma zai kashe ka saboda ka sai a sirka maka to farin cikin da bakin cikin haka za yi in an yaye wannan in ga daren ya zo to ranan ya tafi in ranar ta zo daren ya tafi haka ake ba a cuɗa maka dare da rana lokaci ɗaya ba haka ake ba a tsarin Allah to duk farin ciki da bakin ciki ake gaya maka hijabi da rashin hijabi shine sai aka kawo aka nuna maka wa kullu laylin ba'dahu nahari wa kullu usrin ba'dahu yusrani kama ata min ahmad al-adnani an gane to wasaltu radiyallahu ta'ala anhu an ma'ana qawluhu sallallahu an ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi to ga maganan yanzilu rabbana ubangiji yana saukowa kullu lailatin dukkan dare ila sama'i duniya zuwa saman duniya yanzu rabbuna ubangijinmu yana saukowa kullu lailatin dukkan dare ila sama'i duniya zuwa saman duniya zuwa ƙarshen hadisin bukhari ne ya rawaito babu tahajjudi wa du'a wa salat min akhirar layli an gane fa ajaba radiyallahu anhu bi qawli sai man shauti yani amsa ilam ka sani anna lil haqqi subhanahu wata'ala fi martabati zati nisbatayn ka gani Allah saukan da ake faɗa a cikin zatin Allah yana da nisba guda biyu ne eh nisbatu kunhihi nisba na kunhihi yana nan yadda yake ba inda yake canzawa wannan fasaran da zaka gane kenan a sufanci nisbatu kunihi a nan gurin abin da gane rahamaniyatuhu dinnan na can baya zatiya wa martabati da ismul martabati to nisbatu kunihi wa hadhihi martabati wannan martaba ba'idatun an tagayiri ita ba ta canzawa yadda take haka take biz zamani wal makani da zamani da makani والنسب والإضافة da nasba da idafa wal jihati da bangare wata jihati ko yana kaza yamma ko gabas ko kudu ko arewa la ta kabala shiyan min hazi nasbi ba Allah ba karban wannan a nan gurin la zahiran wala batinan ba shi a bayyane kuma ba shi a boye nan gurin haka yake karba wala hakikatan wala mujazan baya karban hakika ko mujazi wan nisbatu sani nisba na biyu ina fata ana ana kama karatun saukan Allah ya faɗa yanzu rabbuna fi sama'i fi fi kulli lailatin ila sama'i dunya kowane dare ubangiji yana sauka kaga in yana sauka ai daga wani guri ya taso kenan yana zuwa to haka ake nufi to shi yasa shau da ne ce to wannan amsan shi ubangiji yana da nisba guda biyu akwai nisba kunhiya wato nisba kunhihi kenan yanda asalin yadda yake shi ɗin ne yake yin komai amma ga yanayin abubuwan za ka ga ƙarshenta fuyo ba su rahmati ne rama ake saukarwa amma zai ce shi ya zo kamar ɗan aiki in yi aiki kaga ai rasulu rasulun rasulun idan annabi ya aike ka ka tafi ka tafi wani gari shi ne shi ne to amma kunihi din to shi baya karban tagayyuri baya karban yana baki ne fari ne yana nan baya nan kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba makani ba zamani ba nasbi babu izafa babu tawajjihat babu jiha baya karban wani abu to wannan ba zahiri ba ne ba baɗini ba ne ba shi da wani hakika ba shi da mujazi to wannan in ka auna za ka gane wa'inda suka san Allah karewa suke a cikin Allah gabaki ɗaya mutumin da ba zai gane aina wala kaifa wala kaifiyatun ba mata duk babu wannan to wannan gurin shine ake kira kunhiya baya karɓan tagayyuri amma wa nisbatu sani nisba na biyu din nisbatu tanazzuli imma bin niyabati ka gani ko yanzu ai Allah ya ce ya ajiye halifansa a bayan ƙasa to halifan Allah a bayan ƙasa ina ce aikin Allah yake ko an baka komai in an ce a kashe in an ce a yi kaza a raya a ba da arziki duk halifofinsa da suke yaya ba ƙasa ko imma bin niyaba ce ko ya zamo da niyaba wa imma bin rahmati ka gani wal fadali to wannan saukan yana saukar da rahama ne yana saukar da fadala ne an gani ka gani su din kenan yana saukar da rahama ne yana saukar da fadala ne to amma kuma shi din ne bai canza da wanda ya baka abu a kawo maka ba ai jibrilu da Allah lamarin abin da yake karba daga wajen Allah ake kawo manzala sallallahu alaihi wasallam ai kaga an an tabbatar masa an ce mata'in samma amin mata'in samma aminun aminu wahayin sama'i ne duk abubuwan da ya faɗa haka Allah ya gaya masa ba ƙari ciki ba abin da ya rage saboda haka ashe Allah ne ya gaya wa annabi Muhammadu shi ne wasiɗan amma nisbatai ne ne ai amma wannan tun da akwai suna an san wanda ya yi sunansa jibrilu kuma shi aka sa saboda haka allah ne ba wa manzala kuma ba wanda ya isa ya ce ba maganan allah ba ne ko akwai ya ce a shi bai yadda batun da jibrilu ne ya kawo masa to ai kawai jibrilu ne ya faɗa ba allah ba ne to ka gani allah ne ya ce a kawo wa jibrilu saboda jibrilun ya zo wa manzala da shi saboda haka tun da jibrilin ya karba to hakan ne allah ne ya turo kuma a cire jibrilu za ka ji allah ya ce ƙalallahu subhanahu wata'ala haka da a dinga cewa to yanzu ba ga hadisin manzo Allah ba sai aka sa wasiɗa sai zamo sai ka ji an ce hadisin buhari kuma ba wanda yake musu sai ce hadisin buhari kuma buhari tsakaninsa da manzala sallallahu alaihi wasallam shekara 190 da wani abu da uku shekara 193 aka haifi buhari to amma kuma zaka ji an ce buhari ya ce buhari ya ce annabi ya ce in ya ce buhari to kawai isa matuƙa ne a wajen ahlus sunna sun ɗauki wannan tafiyan saboda amanan da ke tsakani da ƙa'idan da aka yi kaga nisbatai ne an fahimta? to a nan abin da ake nufi in ma bi niyabatin wai in ma bi rahabatu wal fadli wa amma bil gababi amma ayi saukan wa in ma bil gababi wal badashi ko da fushi ko da kamu ko fushi ko kamu wai ma bi ishtirakin ko da haɗa abubuwa fa amman nisbatun niyaba shi nisba na niyaba domin za a iya zuwa maka da fadal da rahab da niyaba za a iya zuwa maka da rahama za a iya zuwa maka da fadala za a iya zuwa kuma da fushi za a iya zuwa da a yi maka kamun ƙarfi inna baɗashi rabbaka la shadidun wanda za su kama kan aiba mala'iku ba ne ɗaurin tankila za a maka a yi maka ɗaurin da in aka jefar da kai irin ɗaurin da ake wa 'yan fashi in aka ji haushi ko ba ka bane wayannan duk ma'aikata suna gane irin wayannan ɗaurin Allah yana musu ilhama su gane a yi maka ɗaurin da ba za ka iya motsi ba sai dai ka yi ta kumbura kuma kana da rai to wayannan wayannan abin da ake nufi nisbatun niyaba nisba na niyaba huwa misal qauli sallallahu alaihi wasallama shine wani nisba ce ta niyaba a madadina shine as-sultanu zillallahi fil ardi sarki inuwan Allah ne a bayan kasa ko ana ganewa sarki inuwan Allah ne a bayan kasa to ba sarki ba hakimi mai hukunci inuwan Allah ne a bayan ƙasa an raba sarautar ya kasu da yawa police soja immigration wane ne wane ne wane ne wane ne kowanne a kujeransa yana maka hukuncin kisa ko ba haka bane in yi maka wannan hukuncin kuma ya tabbata to sulalullahi fil ardi ne zillullahi ne fil ardi inuwan Allah ne to ashe Allah yana da inuwa a ƙasa jama'a ashe Allah yana da inuwa a ƙasa hadisin ya tabbatar to tunda Allah yana da inuwa yana da inuwa a ƙasa to duk inuwan sun tar karabkata a jikin annabi Muhammad ne domin shine insanul asli shine mutum na asali annabi Muhammad ne kowane abu halta lisan hinun mina darin lam yaku shi an mazakura din nan wancan din ne wattina wa zaituna wa tsuri sinna wa hadha albalad alamin laqad khalaqna insana to shine ainihin na'ibin annabi muhammad ne na'ibin wannan na'ibtin na'ibci na halatta lisan hinun mina darin lam yaku shi an mazkura wannan insanun shi ya yi kama da insanu ainul uyuni shi ne manzo Allah wa sababu fi kulli mawjudin kenan manzo Allah as-sultanu zillullahi fil ardi shi sarki zillullahi fil ardi inuwan Allah ne fil ardi a bayan ƙasa wa ma'anahu yanubu an Allah subhanahu wata'ala yana zama na'ibin Allah ne fi iƙa alhairi wa sharri zai maka alhairi ya baka kyauta ya maka dariya kuma an ta rikice ya juya ko ba haka bane yawa kaga li islahil ardi dan gyaran ƙasa domin yadda aka yi ƙasan an yi ta ne za a yi dan wuta za a yi dan aljanna saboda haka to dole ko sai an samu masu allazina yuslihuna sai kuma an samu allazina yufsiduna za a samu musulhai za a samu mufsidai saboda haka kayi zalunci a karɓo haƙƙin saboda haka dole mai mulki yana neman sifa biyu ya zamo yana da rahama kuma yana da gilza yana da rahama yana da gilza in bai sami wannan matsayin guda biyu ba to bai cika ba sai an nemo wasu an ajiye su kusa da shi an nemo an ajiye kusa saboda ya zamo ya ɗauki wannan siffan baki ɗaya ce idan akwai wani mai mulki a cikin banu umayya ne ko banu abbas ne yake cewa ku je ku takura musu in kuka takura musu to in aka zo jena ne kuma sai su sauta kuma amirul mu'minin ne sai in an gallaza musu to in aka zo jena ya ce to shikenan an cire muku kaza an cire muku kaza an cire muku kaza kaga za su so jamala ta bayyana nan shiddatul badashi kuma ya tabbata can to haka abubuwan yake wani shi kadai ake ajiye masa misali ko yanzu ai an gane a zamanin buhari da igiya gom tajallin da yake jikin igiya gom ya fi na buhari amma kaga siffan sai ta shafi buharin ana ganin shi gilza ne to amma igiya gom ya fi shi ya fi shi karfin wannan saboda haka duk wani abin da ya faru sai ana ganin saboda su biyu suka faru a lokaci guda gilza ne to sai ana ganin sa iri ɗaya ne saboda duk kowa lokacin buhari lokacin buhari shekara talatin baya ko mutum bai da radiyo zai siyo ko bai siyo ba ya zo wajen masu shayi ya ji wani doka ka saukar saboda kare taka wani doka aka saukar saboda kar mutum ya yi kuskure taka za a ga mutum ya fita kasuwa ya saboda tsaban gudu ya koma gida ba takalmi saboda haka sai tsoro ya sa aka gane mulkin to yanzu misali kaga buharin sai aka aka ba shi wani yanki kaɗan ya nuna ya shaci wannan irin abin sai wannan wajen ɗauke kuɗin nan a lokacin mulkinsa ya nuna gashi nan ɗan ƙanƙanin lokaci in banda zillun lahi fi ardihi ne a ɗan ƙanƙanin lokaci ya taɓa kowa da mahaukaci da lafiyayye da mai mulki da kowa sai da wannan abin ya shafa kaga zullun laifi ardihi ne cewa zai iya ce ya janye ce ba zai ce ba an tsine mar ya fi shulin masaki amma to tsinon kana tsammanin yadda kake zaton an tsine mar hakan ne saboda abin da za a yi gyaran duniyan da shi ne dole sai an yi haka tukuna shi ne aka saisaita waɗansu abubuwan wasu abin suka shiga taitayinsu to haka abubuwan suke gudana to in mutum bai gane Allah da bayansa yadda suke tafiya ba to ba za ka iya gane komai ba in dai ka ɗauka kawai kana tafiya ne yadda ka ga dama abin da kake so kawai yayu to lallai sai a ce I'm sorry baka fahimci Allah ba Allah ya kiyaye mu na'am wannan shine kullum bima ya hatassu bihi min ahlihi kowa yana keɓanta da abin da ya keɓanta shi daga cikin iyalansa ne waka ƙaurin subhanahu wata'ala shine faɗin ubangiji inni ja'ilun fil ardi khalifatun ni zan sanya halifa na a bayan ƙasa fa haza tanazzulun niyaba to wannan shine tanazzuli na niyaba ba ubangiji yana saukarwa ne a niyabatan aw rahmatan aw fadalin an gane to in ka je wajen sauran malaman ka tambaye su haka suka fahimci karatun to anan ne ake ganewa waye malami ba don ka faɗa kalma kawai ka kawo shi haka ka bar mutane a cikin rikici ba a warware ba baka fahimci abin da ake nufi ba kai kanka baka fahimta ba kuma baka san baka fahimta ba to ka ku ai amma anan a gaya maka cewa to ai abin kala biyu ne akwai yadda yake kuni akwai kuma niyabatan kuma kaga niyaban nan ya nuna maka nassin qur'ani ya nuna maka hadisin annabi muhammadu niyaba to in aka ce to yanzu la rabbana fi kulli yawmin min ila sama'id dunya ubangiji mu yana saukowa sai a ce a wani daren ka gani daren Najeriya ko daren Maka ko daren China ko daren America ko daren Washington Soviet kaga in ya sauka nan sai sake in ya koma sai sake dawa ya sauka wani gari sai sake koma da to in ka in ka sani ainihin wanda bai kana yana gadara da hadisin ka zo ka ajiye mar hadisin kamar wannan tambayan a wannan lokacin fa bai tallazi kafar to anan ka zama ka fahimci karatun kenan ko kuma to nan ne ake ganewa malamanmu su ne gaba da malaman malaman malamai ne ba malamai ba ne malaman malamai ne Allah taimake mu ina ganin zan tsaya na saboda ina da mitin insha Allah za mu tashi a za mu ƙara buɗe karatun insha Allah Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah ya ƙara mana san manzo Allah Allah ya shirye da mu shirye da zuriyar mu mujahi rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجدار اللازم صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتحة كشف آمين